أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الدرس السادس والخمسون da shi ya cika darasi na hamsin da shida kuma shi ne darasin shi na ƙarshe a wajen shi ma bai tsawo batun da shi in ya gama sai ya zuba dogo kuɗuwa أعوذ من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله تعالى عن الصحابة صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ احضري لنا بهذا المحضر ولتعطفي بنظرة تاتي لنا بالزبر سورة الإخلاص أربع آيات الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد قبل أن نتكلم فيها في تفسير هذه السورة kafin mu fara magana a tafsirin wannan sura nuqaddimu fusulan dole mu gabatar da fasulla ma subhanallah الفصل الأول فصل نفرقو في فضائل هذه السورة فللولا سورة يا جرما قال الله صلى الله عليه وسلم ماذا الله يأتي إن سورة الإخلاص قل هو الله تعديل ثلث القرآن تاي داي داي داي بس أقول القرآن من قرأ الإخلاص ثلاث مرات فكأنما ختم القرآن wanda ya karanta qul huwallahu uku ga Allah kamar yayi sauka alqur'ani ne wa wajhu zalika fuskar wannan yanda abin yake anna alqur'ana ja'a li ma'rifati Allah tabaaraka wa ta'ala dama qur'ani ya zo ne don a san Allah duk ai a gama abin da ake so cikin amru da nahyu a san Allah dai in mutum ya san Allah shikenan don mallam yanal ma'rifatar rahmani amaruhu ba atmal al azmani kuma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni yani biya'buduni ya'rifuni wa ma'rifatullahi fi af'alihi wa sifati wa sifati qur'ani ya zo dan a san Allah ne a cikin af'alu din shi da sifatu din shi da zatu din shi ma wa qul huwallahu ahad ita ko kul huwallahu ahad tadammana min ma'rifati dhati ma lam tatadamman suratun ghayruha ta kunshi ita kul huwallahu ta kunshi sanin zatin Allah abinda wata surar da ba ita ba bata kunsa ba ala hada in muka hau wannan layin wal hadaratu thalath kaga dai halarorin nan uku hadaratu dhat hadarar zati da hadarar sifofi wa hadaratul af'al da hadarar af'alu tun fahiya wa fat bit ta'rifi bi hadarati fahiya qul huwallahu wa fat ta cika bit ta'rifi ta sanar da mu bi hadaratin zati wannan halara ta zati wani hada warada shi yasa yazo annaha ta'dilu thuluth alquran ita qul huwa ta daidaita sulusin alqur'ani وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم واقفا مع جبريل عليه السلام وترانا من ذا الله لا تsaye tare da malaika jibril faqbala abu dhar sai ga abu dhar can da dai faqala jibril sai jibril ya ce haza abu dhar muqbil manzo Allah abu dhar ne nake gani ga ya can tafe faqala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya ce awa ta'rifuna abadar ah kuma mala'iku kun san abu darrin ƙala jibril ya ce huwa inda na asharun minhu indakum ai shi a wajenmu ya fi bayyana fiye da bayyana shi a wajenku wa ƙala rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya ce bi mana lahaza to da me ya samu wannan ƙala sai manzo Allah sai jibril ya ce ko shi ya ce bi sigarihi fi nafsihi inji jibrilu bi sigarihi fi nafsihi wa kasrati qira'atihi qul huwallahu ahad sai jibril ya ce ai ya samu wannan saboda shi bai ɗauki kai ne komi ba sannan yana yawaita karatun ƙulhu Allahu ahad wa kana rajulun ya ummun nasa fi masjid quba akwai wani ne mutum shine limamin masallacin quba Allah ya kai mu mu sallah kullama sallah bil jama'ati duk lokacin da zai sallah musamman wanda ake bayyana wa magriba isha'i asuba qara ba'da al-fatiha yana gama fatiha sai ya karatu ya karanta qul huwallahu ahad wa ba'da zalika bayan qul huwa ya qara suratul ukhra sai ya karanta surar da yake so kasan mutane ba iya ji ba ba iya gani ba fashaka jama'atuhu minhu sai jama'a ce suka kai ƙara tai ila rasulillah wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce abinda muke nema wajen wannan mutum imma an tatruka hadhihi surata aw taqra'aha wahdaha salon ka yayi yawa wai mutum da yayi fatiha wai mai sura da zai sai yayi qul huwallahu to ita qul huwallahu halan matsayin su guda da fatiha magana guda ko dai ka karanta qul huwallahu bayan fatiha ko kuma ka batta ka karanta wata sura bayan fatiha amma ni an na bayan fatiha ya kulhu wallahu ala mutunan nan yace la atrukuha abadan har abada ba zan ba zan ba kulhu wallahu ba dan gane ka shi kenan in shi tun faqaddimu imaman ghairi in ma kun ga dama ku sa wani liman ba ni ba wa amma ana amma dai ni fala atruku hadhihi surata abadan ba zan ba kullahu ahad ba abada faƙaɗa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam shi dai maza Allah na saurare ya ce wani maza ka ni da ba za ka ba ƙulhuwallahu ba in kai yi fatiha kai sura ta suke so ƙulhuwallahu ba fatiha ba ce ba bawan Allah ala mutunan ne ce inni uhibbuha ya rasulullah ya manza Allah ni bugun santa nake yi ala ba ana jiran manza Allah ya mai faɗa ba kuma nan kamar annabi ya goyi bayan shi sai annabi ya ce ya goyi bayan su hubbuka iyaha adkhalaka aljanna shikenan tunda kana kul huwallahu to kai dan aljanna ne kaga shi ya samu shiga cikin waɗanda aka yi ma bushara da aljanna tunan duniya shi yasa in aka kawo wani annabi ya ce wani dan aljanna zai shigo sai shi ce la'alla hadha qabla qabla dhikri al-ashrati al-mubashirin bil janna da haka ashe ba ashratul mubashirin ɗaya bane akwai wasu ɗaiɗaiku wanda manzo Allah ya faɗa wannan ya shiga hubbuka iyaha adkhalaka aljanna soyayya kada qul huwallahu har ta shigar da kai aljanna hada takrir wannan tabbatowa ce daga annabi wa kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi tabuka wata rana manzo Allah yana tabuka fawqa ghaimun kawai sai aka ga girgije aka daina ganin rana ana zuba rana kawai sai aka lum girgije ya rufe rana fasa ala jibril ما هذا قال لكثرة الملائكة الذين ينزلون للصلاة على جنازة معاوية بن معاوية سيتم بي جبريل منين wannan yace yawan mala'iku ne da ke sauka yau yanzu suna sauka ne sun zo su halarci janazar sallar janazar rasuwar mu'awiya dan mu'awiya Ƙala annabi ya ce ma Jibril wani ma haza me ya ga Muawiya dan Muawiya duk mala'iku za a zo duniya wajen janaza ce. Ƙala Jibril ya ce kai katiran ma kana ya karo qul huwallahu ahad. Shi wa mafi yawa sai ya karanta qul huwallahu. Da yayi zugudun bai ga abin da zai ba sai ya ta qul huwallahu. Cikin dare ibada su sai ya ta qul huwallahu. To shi yasa in mai qul huwallahu ya rasu to mala'iku daga sama za su yi dabubu su zo janaza. Sama ake shela a wani hadisi. kuna da labari wani mai kai yaushe yayin wayoyin nan za ku sai mu je janaza ce wani kun sa abin da ake cikin mai yawan kullu wallahu ya rasu za ku sai mu halarci janazar shi wa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya ce man awa ila firashi wanda ya taro ga shimfidarsa wa nama ala yamini ya kwanta damansa wa qara'a mi'atan min qul huwallahu ahad ya samu sa'a ya karanta qul huwallahu 100 idan mata in ya mutu a wannan kwancin yunadi munadin mai shela zai shela sirbe binika kama damanka hatta tadkhul aljanna haka shige aljanna wawar da ya zo Allah man qara'a 50 maratan duk wanda ya karanta qul huwallahu 50 haka kawai kai alwala kai qul huwallahu 50 gafara Allahu lahu dhunuba 50 amal Allah ya gafarta mashi zunuban shekara 50 wa qala ar-rasul sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya ce man qara'a 10 marratin wanda ya karanta qul huwallahu 10 bala buniya lahu kasrun fil janna za a gina mai bene a cikin aljanna wanda ya karanta qul huwallahu goma wa ishirina wanda ya qul huwallahu 20 asral fil janna ya samu ka ta fara bene biyu a cikin aljanna ka kusan ko daki guda ka ce ka gina dan daki guda wanda ya gina ya sani to balle bene ya nonka dune a sau dubu saba'in to za a yi ma haddu kuma wa talatina wanda ya kul huwallahu talatin salatatu kusurin benaye uku ala umar umar ya ce kamar ka ce mun bani idan taksu kusuruna taksu kusuruna ya rasulallah dan benaye mu za su yi yawa su bi saurin cikin aljanna tun na baya ba su zo ba kul huwallahu ba ala manzo Allah ce Allahu awsa'u min zalika aba umar Allah ya ta haka yalwa Allah ya wuce nan tai in kun tai shi kuma Allah zai tai da ku da ku da Allah sai an ga wanda ke yalwa walaha asma'un kathira tana sunaye an ha hal mufassiruna malaman tafsiri sun kai ta ila 20 tana da suna har guda 20 wa kasratul asma'i tadullu ala sharafil musamma yawan sunaye ko yana shiryawa ga girman abin ambato kaga in aka haife ka sunan ka yau za a sama ba kama da suna sai an yi sati sai a tara da a zana ma suna guda ana nan ana nan in ka ce maka alhaji ba da suna ya zama biyu in ka zan malami alhaji malam wani kana ƙara matsayin a duniya ne sai ana ƙara honorable in wajen sarauta ne za ka ji ana sarauta ko wajen sarauta ma baka san ma'anarta ba kuma ita ga yana ta alfahari amma dai wannan yana ƙara daraja ta ai to haka a za a layin malanta za ka ji ana ta faɗin lambobi mai kaza al'allama alkaza kaza ga yanan a sheikh min asma'iha ina daga sunayen qul huwallahu al-ikhlas ana ce mata suratul ikhlas wa tafrid ana ce mata suratul tafrid wa tajrid ana ce mata suratul tajrid wa tauhid ana ce matuwar suratul tauhid waccan kaɗai ta Allah wannan ma kaɗai ta Allah tauhid wannan tsiryanta barin kowa sai Allah tauhidi wannan ja ana ce mata suratul naja da anna man qara'aha don wanda ya karanta ta naja min azabillah ya tsira daga azabar Allah wannan nisbatu dangantuwa lima da saboda abin da ya zo fi sababin nuzul dalilin saukarta ƙalu sun ce su kafirai kafirai ne suka ce wa annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam unsub lana rabbak ka dangana mana ubangijinka mu muna son mutum nisba ta ubangijinka fa hiya nisbatullah da haka wannan sura ana ce mata nisbatullah wal wilaya ana ce mata suratul wilaya man dama ala qira'atiha wanda ya dawwama ga karatun qul huwallahu ahad yakunu min awliya'illah ya rantsuwa da Allah bai mutuwa sai ya zan waliyin Allah wal ma'rifa ana ce mata suratul ma'rifa ga wani zai ce maka menene suratul ma'rifa qul huwallahu man arafaha wanda ya santa kana arifan billah ya zan masanin Allah wal jamal ana ce mata suratul jamal فهي جمال الله إتتي كم الله قوى الله والنور أنا تيمت سورة النور والمقشقشة أنا تيمت مقشة أي المبرعة من الشرك وتكي كبت باوى تقبل شركة والمعوذة أنا تيمت سورة المعوذة لأنها إحدى المعوذات الثلاث قال ƙula'uzai ne masu tsara bawa guda uku ƙul huwallahu ƙul a'udhu bi rabbil falaqi ƙul a'udhu bi rabbin nasi wa suratul asas ana ce mata suratul asas li'annaha dan da qul huwallahu ne ussisatis samawati sab'a wal arduna sab'a ko ussisatis samawati sab'a wal arduna sab'a ala qul huwallahu ahad an gina an yi harsashen an yi harsashen sammai bakwai da ƙasai bakwai da qul huwallahu au ko ku an ce mata suratul asas saboda asasu din ita ce harsashin addini foundation wal muhdiratu ana ambatan da suratul muhdiratu haka shi ya ambata a cikin tafsiri da ana inda qira'atiha da a wajen karatunta tahdurul mala'ikatu mala'iku suna zuwa kaga ta zama muhdiratu wal mudhakkiratu ana ambatan da suratul mudhakkiratu تذكر قارئها تنا تنا يد ما يكراتنت الله وسورة الصمد أنا تيمد سورة الصمد من فدا ما يرضي وسورة براءة أنا تيمد سورة براءة وسورة النور أنا تيمد سورة النور هذه بعض أسمائها ولن ساشا سولا ينقل هو الله لي وهذه السورة ولن سورة nazalat ta sauka lamma sa'alu rasulullah da kafirka suka zo suka tambayi annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam arsala lahu quraishun quraishawa ne kafiran maka kenan su ne suka aikata wani wata tawaga group suka ce shaqqaqta jama'atana ba su kunyan manzo Allah ka tsantsa ga jama'anmu sun kamanta jama'a su sanda ce abu guda da ya zo sai ya sa wuka ya datsa sandar ya sake datsa ta ya sake datsa ta sai aka yi jiba da ita kaga wannan sanda ta koma ba sanda ba ta koma kara kawai wannan tashbihi kenan wa sababta alihatana ka zazzage iyayen gijinmu duk gumakanmu uwayen gijinmu ba wanda baka zaga ba wasaffata uqulana ka wautar da hankulan mu duka ka ce mana ba mu da hankali al'ana to yanzu dai muna zaton kamar dai kai dan siyasa ne to gaskiya kai galaba za mu haɗe da kai al'ana yanzu mun gama shiri in kunta turidul mal najma'u laka amwal idan dukiya kake so to za mu yi maka gidauniya yanzu ba makka ba duk duniya sai ka fi kowa kuɗi ka zo ka daina zagin mu ka daina wotar da hankulan mu ka daina raba jama'an mu mu ko za mu tara ma dukiya ka fi kowa wadata wa in kunta turidu zaujatan in ko mata kake so shi mutum da kullum abin da yake so sai a shi wani yake so duka ma takhtar ma takhtar abin da ka zaba duk makka za mu tara mata kawai kai za ka zaɓa da wance da wance da wance da wance da wance in ka gama zaɓe duk mun baka minan nisa'i daga mata wa in kunta majnunan in ko mahaukaci ne kai kana fama da rashin lafiya na hauka ne ko dawaina ka da kulli ma namliku za mu yi ma magani duk dukiyar da mun muka mallaka za mu kashe ta don ka samu lafiya wa in kunta tuhibbur ri'asa in ko kana son mulki shugabanci kake so mallakna ka alaina za mu da kai ne sarki kai ne shugaban ƙasa ƙala annabi ya kalle su ya ce lassu bi majnun ni dai ba mahaukaci ba ne wala ubi ka amwalan shi yasa can qur'ani ya faɗa nur wal qalami ma yasrun ma anta bi ni'mati rabbika bi majnun wala uridu amwalan ban bukatar dukiya ku je ku tambayi duwatsun makka sun nemi tabaddalar zahaban su sai da suka koma zinarin ma ba wai sun nema ba sai tabaddalar zahaban duk duwatsun makka sai da suka koma zinari cikin dare suka zo wajen manzon Allah suka ce ga mu mun ba da kanmu ka ringa balla in kana bukata don wa shadda min sahabin ahsha'ahu wa qawa ta hasal hijarati tashhal mutrafal adad wannan kwibi in je man busari Allah ya nuna mana wannan kwibi na manzan Allah kwibi ne mani'imcin kwibi na manzan Allah ya aza dutse manzan Allah ya ce bai bukata bai bukata bai bukata Aisha na kuka ce ya rasulullahi a yadda wannan wahala da muke ya rasulullahi ya rasulullahi tana kuka ya ce Aisha ba shi Allah kuka ba ‘yan uwana ulul azumi sun sha wahala da talauci fiye da ni kina so in je ne ranar kiyama wani cikin ulul azumi ya fi ni annabi nuhu kaza annabi ibrahim kaza annabi musa kaza wace wahala ma muka ci aisha yau ya ce to ba mu sani ba ina ganin zinarin nan da manzo Allah bai ansa ba ladewa yayi shine ya dawo yanzu Saudi ya ebo shi cikin tafsiri an aka bi shi can baya yace ba mu sani ba ina ganin yace ina ganin nika a waje na zinarin nan ladewa yayi da ya labe Saudi sai kawai ya tono sai ga zinari a Makka wannan ne na manzo Allah wala ma'atan ban neman mata wala ri'asata ban neman mulki innama ana rasulullah ni dai manzon Allah ne manzo ne daga Allah ad'ukum ila ibadatillahi wahda ina kiran ku ku zo ku bauta ma Allah shi kalai sai ku ji wawaye to yace kalu suka ce mai nahnu indana talafun tamaman wa hawaijuna ila al'ana lam fa kaifa idza lam yakun indana illa ilahun wahid hada ma yumkinu haka shi ya faɗe shi ba Muhammadu mu ke da mu da ke da gunki gunki ubangiji ubangijin mu 360 har yanzu bukatun mu basu biya ba to ya kace in duk muka yi tawaye muka ce kuma ubangiji guda 360 sun kasa ina guda ka iyawa Allah ma yumkinu bayyawa mu bauta mu ubangiji guda inna ma na'buduhum liqarribuna ila Allah zulfa mu mun sani mun rike su ne wasailu don su taimaka ma Allah ina yake ji shi kadai to in sun gama ji wancan ya ji wancan ya ji hadda ya juyo nan sai su gaya mai ai mun rike su kai wasu ne wa qalu suka ce unsub lana ilahat kai danganta mana ubangijin naka allazi tad'una ilaihi ubangijin da kace mu bauta mawa ba mu sifa ce amin zahabin mun san dai ba gangan jiki bane wannan mai tsoka jini shi shi ubangijin naka zinari ne kuwa an min fiddati ko fari ne yadda ka san azurfa ko azurfa mai azurfa ma ne an min hadidin ko ko bakin karfe ne an min ayi shay'in ko mine ne fa nazalat sai ayar da zamu karanta ta sauka yanzu laisa kamithlihi shay ko wani abu in ya fado ma duk abin da ya fado ma fallahu bi khilafi zalika kaza ne Allah ba shi bane to kaza ne ba shi bane to inda ka tunanin ka ya kare da kai da tunanin to shi ne hakkai din kaga magana yana sama da an ce magana ubangiji na sama ai amma wadi tun da haka ga saman kenan to ce Allah na sama kaga ga sama ga Allah kenan su ne la tattakhizu ilahaini wa nazala sai aya ta sauka wa ilahukum ilahun wahid ubangijin ku dai wanda ya kamata ku bauta mawa ubangiji ɗaya ne واحد لا إله إلا هو بعد بوتا والد سياسي الله الرحمن الرحيم ونزل تسي ولنا سورة تسوكا في التعريف بذاتي تنا سند مزات الله ونزل في التعريف بذاته هذه السورة ولا سورة ونزل تسوكا التعريف تنا سندم بذاته ذات الله قل هو الله أحد قل يا محمد كفلا يا محمد صريح كي بياني بقول سرها سرها يا بياني بقول في أول السورة فرق سورة شو ذي لقوان إلمي دبن للعرفة دم سألنا القرآن بمنشان كراتو أن أجي ذا وني linarifa don musal allal qur'ana ja'ahu hakaza shi qur'ani yanda manzon Allah ya faɗe shi to haka yazo ma'ana yanda yazo haka yake faɗa huwa lam yuballigh lana alquran huwa yuballighu lana alqur'ana yana iya mana da qur'ani kama yanzilu alai yanda ya saukan mai la yunqasu ko la yunqusu bai tawayewa la yunqasu ba a tawaye komai wala yazidu bai ƙara komai hatta kalima har kalmar kul kul kaga ai tunda an ce kul ai ba sai ya ce kul ba kawai ce huwallahu ahad dan shi aka ce maqul gaya masu to mi a shi sai ya ce kuma kul shi kul da shi ake amma tun da Allah ya ce kul to haƙƙul ɗin sai ya hudu Ah, to wanda haƙƙul ɗin da ba a ce ya faɗi ba da shi ake ya faɗa to ina ga abin da aka ce ya gaya ma wasu ɗin shi kul nashi ne huwallahu ahad shi ne na al'umma shi kan dama san huwallahu ahad abin da an baƙo waje ne kul to tun da an ce wannan yana cikin abin da yake son ya faɗa yana cikin ulumu ɗin da ba a ce ya ɓoye ba duk abin da manzon Allah ya faɗa to abin da ya ɓoye shi ya fi yawa abu huraira ma ya ce na karɓo birga mai biyu daga badaɗayi in ji abu huraira shi ne fi kowa yawan hadisai an ruwaito hadisi sama da dubu biyar da wani abu a wajensa shi ne mafi yawan hadisai yadda sai na abubakar shi ne mafi karancin hadisai shi bai magana shi bai magana ita ji ya faɗa ta ɓaci shi yasa da an ce abubakar ya ce to za a ga malaman hadisi na rububi don hadisi shi dama kamar ka gamu da annabi ne ya ce sai na abubakar ya ce annabi ya ce ai kaga ai daɗa ai abu ya girma to shi abu huraira ya ce duk surutu na to birga mai ne biyu ya ce amma ɗaya kafa sattuhu alaikum na fi kowa labari sai ce na ji wata rana manzan Allah ya ce wata rana ina tare da annabi ya ce wata rana annabi ya aikan ko ya aiki wani ya ce amma birga mai guda da ɗaiɗaita shi ga wasu manya daga cikinku to da manyan nan sun ba da umarni da a datse makogoron nan nawa na bar shi sai lahira kawai to kaga shi manzan Allah haƙƙul ko sai da ya ce ƙul ba sai ya ce ƙul ba ƙul in ƙila tun da an ce mai ƙul huwa Allahu ahad ya karau kama da zala alaihi zai karanta shi ya saukan mai ƙul huwa Allahu ahad ƙul da ma da shi ake wa ma'aluman sananne ne an na ƙul ya ayyuhal kafirun في رأسها فرقا تقول وقل هو الله أحد فرقا تقول والمعوذتين قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس هو نشبه قل في رأس كل منها قل فرقا قوة قل وهذه السورة ما قاعدة السورة دمها جمع جيا قل أزو شيك شيخ جيا كينا ده يصابن درسي لي tabbat yada abi lahabin laysa fiha qul qul ya ayyuha al-kafirun qul huwa Allahu ahad qul a'udhu bi amma ya aka tabbat yada ba ce qul tabbat yada abi lahabin qul wa inna a'tainaka al-kautsar shi malan ba ce qul ba wa idza jaa nasrullah ba ce qul ba kadhalika laysa fiha qul babu qul لأن في سورة الكوثر زي كوما saboda suratul kautar shehu dai na rike da suratul kautar nan bai so ya gama ta ba takallamu fi janibin nabi ka je da ya koma mata tun da jefa ya gama ta wato sun yi wata irin magana banza ce sun wace maza Allah mabturun min kulli khair babban magana ce wannan bala'i ne sama tana yi tsagewa ba dan al'umma manzan Allah ba da tun lokacin an yi tashi da bala'i ya gama sauka ga al'umma to dama in bala'i ya sauka ma al'umma lamarin al'umma ya kare shi ko lamarin manzo Allah zai dangane da kiyama takallama Allah na'am takallamu fi janibin nabi suratul kautar dalilin saukarta maganar banza ce suka yi ga sashen annabi Muhammadu abu sun aibanta annabi bi annahu laysa lahu waladun sun ce ba ya da da duk ƴaƴansa maza sun rasu falamma abun nabiya da suka aibanta annabi suka zagi annabi waye ba annabi zai ba da amsa ba kai ko takallama Allah sai Allah ya aisha maganar laisa laka min al-amri shay ba da kai suka suke ba da ni suke an an fashe ma annabi hular kwakwalkwali ranar uhudu an fasa haƙoransa an mai tsakanin suka da sara saba'in an kashe sai da na hamza an daɗe shi sau saba'in ya ce tunan ban kyalewa na rantse da Allah wanda ya kashe Hamza ni ko sai na ɗauko fansa sai na kashe kafiri saba'in matsayin Hamza kuma kowane in mai gaba gaba sai na mai mutula sai na mu kowane gaba gaba yadda suka yi ma Hamza har mutum saba'in sai Allah ya ce a laisa laka min al-amri shay ai ba da kai suke ba da suka taba hamza da suka taba kwalkwalinta da hular kwananka da sara da suka ai ba da kai suke ba ta ni suke ai ka tsaya ka ga abin da zan masu sai ma ga sura ta sauka wa in aqabtum fa aqibu bi misli ma uqibtum bi wala in sabartum la huwa khairul lisab wasbir wa ma sabruka illa billah ma'ana da an taba Allah da an taba Allah tukuna nan to Allah da kanshi bai da bukata ya ce kul kawai shi Allah shi zai zagi to sai ya rama ma annabi da an taba annabi manzo Allah bai ce kul kawai sai dai a ji kai tsaye daga Allah inna a'tayna kal kautsar fa salli li rabbika inna shani aka huwa al abtar sun ce mabturun min kulli khair sai Allah ya ce inna shani aka huwa al abtar shi dai abtar ba kai ba shi sai dai shi shine shehu ke sai ya kawo inna a'tayna kal kautsar ya dawo mata mun ba ka tamkin alkautara mun ba ka alkhairi mai yawa fa salli li rabbika kai sallah ga ubangijinka wani har ka soke dabbarka ta layya inna shani'aka makiyin nan naka asi ko umayya ko abuji ko abu jahal huwal abtar shine yankakke daga dukkan alkhairi لأن النبي صلى الله عليه وسلم دون النبي صلى الله عليه وسلم la ya ruddu an nafsi bai rama ma kanshi raddallahu anhu sai Allah ya ce kauce laisa laka min al-amri shay guduni ya rama ma walamma da'u ila ibadati ghairillah to yau kuma da sun ka zagi Allah sun kira mai a zo a bauta ma wanda ba Allah ba to kaga yau da Allah suka yi to in za su hola da Allah sai annabi ya ce to a banni da su umira sai aka wabarci manzan Allah to ga nan sun yi wajen nawa rama man kai kuma bi an ya kula yi sauri ce kul ya ayyuhal kafirun da an taba Allah sai annabi ya kare da an taba annabi sai Allah ya kare lamma takallabu fil nabi da sun taba annabi ajaba al haqq sai Allah ya karba tabaraka wa ta'ala fa idan lamu fillah in sun taba Allah fa rasuluhu huwa alladhi yujib annabi ne mai bada amsa قل يا أيها الكافرون اعبدوا ما تعبدون وأنتم عابدون ما أعبد can aya ta ce ka gaya masu ya ku kafirai inda aka fito dai ban bauta ma abin da kuke bauta ba kuma ba ku bauta ma abin da nake bauta mawa ba nan gaba ba zan bauta mawa ba kuma cikin sanin Allah waɗannan gumaguman ba za su bauta ba. Wata wul nasru aidan, taimako ya zo mai daga Allah, walaisa lahu fihi ta'ammulun ba wani ɗawainiya ta manzan Allah a ciki. To shine sai Allah ya bada labari idan ja a nasrullahi wal fat idan taimakon Allah ya zo da fatahi shi yasa ba ka ukul ba. Wa ma tabbat yada abi lahabin amma tabbat yada abi lahabin wanda muka yi jiya فإن أبا لهب أم رسول الله أبو لهب أم من ذا الله Allah ya ji kunya, Allah sai ya ji nauyin ko da ya faɗa ya ce la ya sayi min alhaq to nan kam sai Allah ya ji kunyar an yabura Muhammadan ya umarci annabi Muhammadu an ya subba ammahu ya zagi baba babansa li hadhihi alqaraba saboda wannan zumunta fa ba ta alhaq rashin sa'a sai Allah da kai ne ya rungumi sabba abilahab yace kauce yanzu babanka bi nafsihi shi Allah da kai ne fa Allah ce tabbat ya da abilahab hannuwa biyu na abu lahab sun taɗe min gairi an yabur annabiya amma Allah bai umurci annabi ba an yata da khalafi zalika ya shiga shi Allah bai ce shigo mu zagi Abu Lahab a banni ni ubangiji nai dan ya ga kai baban shi ne ko to ni ko ubangiji ne bari in zagai zagin da zai dawoma har tashin kiyama hatta Musa alaihi salam har Musa duk da inda kaji ana magana Annabi sai kaji Annabi Musa shigo Fir'aun Fir'auna laisa abahu haqiqatan ba ubansa bane da ya haife shi ga haqiqa walakin rabba amma kowa ya san ubansa ne da ya rene shi shi ya sama da ya zo yana da annabtar tashi da ya zo ya faɗa ya ce alam nurabbika ka kalmar tarbiyya ya zo zai mai faɗi alam nurabbika fina walidan wala bista fina min umrika sinin wa fa'alta fa'lataka allati fa'alta wa anta min al-kafirin Musa zaki ne ba a iya magana da fir'auna ce fa'altuha idan wa ana min ad-dallin lokacin banda shari'a lokacin ba a cewa in yi ba a cewa in bari fafarartu minkum lamma khittukum bayan na ba ku fawa habari rabbi hukman wada alani min al-mursalin sai ya ciki fir'auna ce wa tilka ni'matun tamunnuha alayya magana banza fadan me zaka yi man halan kana ganin don kare ne ne wata tsaya kai ai abin da yasa ka na zauna na tashi gidanka an abbatta bani isra'il kai ne ka bautar da bani isra'ila inda baka bautar da bani isra'ila ba gidan uwa ta zan tashi to da ka bautar da bani isra'ila shine Allah ya kawo ni gidanka shine halara ta ce ga yanan gidanka ɗakin ka gadonka kashe shi mu gani ai da kashe ni sai ka kasa to kaga ai dai baban shi ne amma hakika ba shi bane uban shi to amma dai wannan darajar cewa gida ne ya tashi abinci ne ya ci abin hawan shi yake hawa har ma wasu na ce mai ɗan fir'auna fa yana zuwa ya hau doki ya je sukuwa ana ce mai ɗan fir'auna shi bai san matsalar rayuwa ba sai can da Allah ya haɗa shi da banu Isra'ila ƙarshen rayuwa amma da fir'auna ma cikin daula ya tashi ya mu ya mu amma ga Allah ya umurtai ya ce faƙula lahu ƙaunar layyinan Musa da Haruna ku lallaba mu fir'auna faƙula lahu in kun je ku gaya mai ƙaunar layinan magana mai taushi abin da yasa Allah ya gaya musu wannan saboda akwai allura ta ta risala cikin su tun da Allah aike su ba su tsoron kowa to shi fir'aunan nan shi kuma mai lokaci ne Allah ya ba shi dama tajalli ne na Allah wajen Allah ya riga tajalli shekara ta ɗari hudu ko bayan gari sai an kwana arba'in yake tashi ya zagaya shehu ya ce kuma abin mamaki ba wai abinci an bai ci ba kullum raƙumi yake ci shi ɗai kullum cikin abin da yake ci ama shehu ya ce ana yanke mai raƙumi cikin nau'in naman da yake ci kuma shi kaɗai ka canja raƙumi kuma ko rihi bai da kaga wannan an ba shi aron lokaci ke Allah ya ce amma ba ku bi shi sannu to shehu shehu tijani radiyallahu anhu ya ce shi yasa annabi musa da yake ya san allah ya san asrarul qadri ba kowane nabi ba ne ma ya san asrarul qadri ya ce amma annabi musa da yake ya san asrarul qadri ko da aka tura shi wajen fir'auna allah na iya ba fir'auna dama ya kashe musan don fir'auna ba wani wanda ya aiko musa ba ne to ya ce shautu ya ce shi yasa fa'aujasa fi nafsihi khifatan Musa ba wai yana gudun taimakon Allah ba ba yana musu ba a'a kada ya zama wannan tunda ai can ga wai aiko shi to kai ya zama kuma shi din ne isko ya nake shi wajen to wannan tsoron shi ya kama in Allah in jin dai in jin ba kai bane in jin ba kai bane shauci ya ce shi da tsoron kawai to sai Allah ya gaya mai a ba ni bane ka je kawai wani na ne to amma tare da haka an ce mai yabi sannu don haka mai kira zuwa ga Allah ashe magana ka je kana zage-zage kana son a fahimce ka amma kana zagin mutane ko kana kafirta mutane ko kana wani abu ashe duka sakin layi ne fa qula lahu qawlan layyinan ku gaya mai magana mai taushi fa idan kenan layu na sibu bai dace ba an yi umara muhammad an yi umara muhammad a umarci annabi muhammadu an yi umara muhammadun sallallahu an ya subba ammahu a sa annabi muhammadu ya zagi babansa abu lahab ba ta kallama alhaq sai allah ya magana madadin annabi ce ba nuri irama ma wa aidan huwa ta kallama finri sallallahu alaihi wasallam kuma dalili shi abu lahab shi ne baki ne ya kuce ya yi magana cikin annabi ƙara lau ya kalli idon annabi ya ce ma annabi tabban laka haka kalmar ba ta da fasara ba ba ta fasarwa tabban laka tunda ba mu iya larabci ba ba laraba ba ne kaga mu huta sai mu ta hudi amma ka ga wanda iya ka fassara ta ai bai ma dace ba maganar banza ce tabban laka alihaza da'autana bayan ya zunduma mai wannan zagi yanzu dan wannan wannan ne ma ka tara mu ka zo ka bata mana lokaci fa takallama alhaqu nan take Allah ya magana yace tabbat tabbat yada abila hadin wa tab ba hannun ba hannayen nan guda biyu da hannun da ya daga da wanda bai daga ba duk sun tabe hannayen Abu Lahab wa qul huwallahu ahad amma qul huwallahu ahad takallamu fi janibil haqq sun yi magana ne a sashen Allah nasabu ilaihi waladan sun dangana ma Allah ɗa babban bala'i fa a dangana ma Allah ɗa fa saboda ba a samun ɗa sai da mata ba a samun mata sai ka wulakantu wanda bai kamata ya wulakanta ba kai ya wulakanta ka abinda ba kai ba a ce kayi haka take yadda ka san siyasa ka fito son wata kujera abinda ba kai ba sai an ce kayi saboda abinda kake so kowa na so haka mata wani na so a kowa zai yabe ka ba zai soke ka to ta ina Allah ya samu ɗabai da mata to in ko ya samu mata ai ko lallai na kasu ne ga Allah a ce ya je neman mata asabu fi haƙin nam asabu fi haƙin nabi zagi a cikin haƙin manzon Allah huwa annahu la walada indahu a ce annabi ɗale bai rayuwa ko bai da ɗa ai ka san can Abu Jahal ko Umayya ko Asi sun ce duk ɗan da ka haifa sai ya mutu to kaga ashe rashin ɗa ga annabi muhammadu shine zagi a ce annabi ɗan shi bai rayuwa bai da ɗa zagi ne wasabu fi janibil haq shi ko in ana son a zagi Allah annahum nasabu ilaihi waladan sai a dangana ma Allah ɗa shi ko Allah da an ce yana da ɗa to duk zagi an gama fal insanu naqisun bi fuqdanil walad mutum ya tawaya sadda ya rasa ɗa wal haqqu tabaraka wa ta'ala shi ko Allah kamilun bi zatihi ya cika da zati nai ganiyun bi zatihi mawadaci ne da zati nai wa baqin kuma wanzaje ne ilal abad ha abada kai ila abadil abad ha abada abada ma nahnu nabtaqiru lil aulad shehu ya ce muna da bukatar Allah ya bamu ‘ya'ya layi shai don mi la'anna la nuhibbu an yusharika na auladuna saboda muna son ‘ya'yanmu su yi tarayya da mu fi ma na harufi cikin abin da muke ciki wai da mitina in mun mutu khallafna auladana mu bar ‘ya'yanmu ya maluna su ci gaba da aiki kama kunna na amalu yadda muke yi hada huwa muradul insan fil walad iyakar bukatar mutum ne cikin ɗa والله تبارك وتعالى الله تبارك وتعالى الذي لا يحتاج إلى معين شي بيد بقاتا زوا متمكي ولا يموت بي متوا ما له وللولد تمي هذا شي ده ما له وللولد me ya da Allah da magana ɗa alwaladu naqsun fi janibillah ɗa tawaya ce a janibin Allah كما أن فقد الولد نفس في جانب الإنسان yanda ka san rasa ɗa a sashen ɗan adam tawaya ne walamma sabbin nabi da suka zagi annabi wa ƙalu suka ce innahu laysa indahu walad bai da ɗa qala Allah sai Allah ya ce dai inna a'tainaka al-kautsar shehu nabi da inna a'tainaka al-kautsar walamma sabbul haqq da suka zagi Allah Allah indahu waladan yana da ɗa umar al-mustafa sai umarci annabi an ya rudda an al ya rama ma Allah aka ce qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad qul ya muhammad sallallahu alayka wa sallam huwa dhamiru sha'nin Allahu ismul jalala gaya masu huwa shi Allah abinda ake ce ma Allah Allahu shine wanda ya halicci sammai ya halicci ƙasai kuma shi ke da wannan sunan ahadun kuma shi kaɗai ne ul huwa Allahu ahad ahad mubalaghatun ahadun mubalaghatun fi wahidin an kai ƙarshen wahidu shi wahid ana jin amshin halitta da an ce na ɗai to aiko akwai na biyu wane shi ne na ɗai to akwai na biyu amma da an ce shi ɗai ne ina maganar na biyu ya motso an yaƙi duk wanda ba shi ba an ce shi ɗai ne amma da an ce a'a da yake dama shi an na ɗai to akwai ƙoshin na biyu to sai Allah bai kawo cewa shi an na ɗai ba a'a shi ɗai ne mubalaga ne a cikin wahidu wahidu nan ne hakika muhammadiyya take ahadu nan zati ce hakika muhammadiyya samuwarta ne ko miya iya samuwa kuntu kanzan lam urab ahadiyatu zati hadra hadratul hahut kenan lahut ita ce wahidu kuntu kanzan lam urab fa ahbabtu an urafa hakika muhammadiyya ta fito hadara ta biyu kenan fa khalaqtu halkan sai na halitto ta halitta fa ta'arraftu fihim sai na sanar da kaina cikin halittar aiko fa bi arafu har yanzu da ni sun ka sani ko kuma shauti da na ce fa bi arafu ne fa bi harufan za ka yi amfani da shi fa tamanin badu ya goma nawa kenan 92 muhammadu nawa zai baka 92 min 40 ha karami 8 min 40 dal hudu 92 da haka fabi kyau tijani ce ai fabi wai fabi muhammadin arafu ne duk wanda kaje ya ce ya san Allah annabi Musa ba ya ce ya ga Allah ba ya ga dai annabi Muhammadu ya ga dai haƙiƙa muhammadiyya amma hadratu dhati min haisu ma hiya hiya shi wannan ba mai ganin ta sai annabi sai annabi Muhammadu duk wanda ya ce ya ga Allah ko ya gana da Allah annabawa kaf babu wanda ya ƙetare ma haƙiƙa muhammadiyya duk in ya zo yamma abinda zai iska zai ga Allah cikin haƙiƙa muhammadiyya kuma Allah ne nan ne saboda shi ne mazharu zati ɗin shi zati min haisu ma huwa huwa ko ma hiya hiya annabi muhammadu kaɗai Allah ya ba wannan baiwa wala taqrabu ma yatim sallallahu alaihi wasallam ahad laisa wahidan shi ba ahad ba wahidu bane wahidu asma'u da sifatu sun hito amma ahad ba asma'u ba sifatu ne bahatan faqa kawai falarabu larabawa ya kulu da suna cewa fulanun ga yana la yuqawimu wahidun ba wani mai iyawa da shi ba wani ba wani wane ba wani mai iyawa da shi la yuqalu ba a cewa la yuqawimuhu na'am yasuku kaga yana yin daidai an na kula mu ce walakin yuqawimuhu islam sai dai in mutum do wane ai ban san wani wani daya ba wanda ka iya faɗa da shi kenan akwai mutum biyu masu iya faɗa da shi aw salatu fi kiyai uku sun tayar mai suna iyawa amma dai ban san wani ba wani kaga da an ce wani akwai kamshin ɗin wani dole akwai biyu akwai uku amma da an ce shi ɗai shi ɗin an gama wa in kulta in kace fulanun lawi qawi buhu ahadun wane ai wani bai iya mukawama da shi kowane ne to nan da Hausa la yuqawi muhu ahadun wancan wahidun kowa da komi bai iya mukawama da wani kowa da komi komi da kowa ba su iya muƙawama faɗa da wani ba wani wanda za ba wani na biyu watan ko mutum miliyan ko suwaye ko menene ba su iya da shi kenan akwai bambanci tsakanin wahidu da ahadu wahidu ila in son kai biyu ko ɗari suna iyawa amma in sun ce la yuqawimuhu ahadun ba mu ebe ma kowa hula ba kenan la yuqawimuhu ahadun wane ai ba mu ebe ma kowa hula ba amma wane to sai dai ko in wane kai wane a to kenan akwai wane da zai zo ko ko sai dai su wane la yuqawu la yuqawu ba a cewa yuqawi muhu islani ga larabci ba a cewa in dai ka kawo kalma ahadu to ba a cewa la yuqawi muhu islani aw salasatun in ko ka kawo islani aw ko salasatun sai dai ka ce wahidun fa bi hadal arab fa bi hada dan wannan ne العرب الاربعه ولم يستعملوه الا اذا سبقه نفي ba su amfani da kalmar ahad sai in na ya gabatai illa huna sai nan ata ya zo min gairi min gairi sabqiyati nafyu nafyu ko korewa bata riga ba لأن الإثبات قوي دل تبت السامو الله قرب يا إسا آمن قوة الإثبات قرهم لا أحد يا أيا مطعين إثباتي نعم لأن الإثبات قوي قامت قوة الإثبات قام قوة الإثبات wannan ƙarfi na ahadiyya to ya tsaya matsayin kalmar nafi ahad فذكر سيكم يتي هو هو وذكر سيتي الله وذكر يتي أحد قل هو الله أحد كجاء مسو أبن لك تي مع الله شي الله الله شيني الله أحد شيني يشير إلى المقامات الثلاث لن يلا إشارة زواجا مقامه ما قلعك هو الله ahad makamoma ne gida ne da'ira ne halara ce ta a layi guda uku makamul mukarrabi akwai makusantan bayan Allah wasabiqun as-sabiqun ulaikal muqarrabun sune imamu junaidu yace Allah na da wasu bayi inji shehu yace junaidu ya ce Allah na da wasu bayi idan ka je aljanna ba za ka gansu ba in ka je wuta ba za ka gansu suna ina yi maƙaɗa sirkin inda malikin muktadirin ar-rahman to su muƙarrabuna to su ke da su Allah yake huwa su ka jin wannan yare muƙarrabuna da aka ce kul huwa huwa shi magana hatta jika ba ma magana damiru shali ba wancan ga malaman masu nahau su arifai har sun gane karatun suna jin wannan yaren wa mata abu asabil yamin ashabul yamin kuma wa ashabul yamin ma ashabul yamin su kuma Allah su kuma suna jin wannan yare da sake wa maqamu ashabil shimal su ko kafirai ahad su suna da bukata ana ce musu ahad kuma kuma kan nan kuma jordanin nan shi dai ne shi dai ne shi dai ne shi dai ne shi dai ne suna ga wani ana shi din ne to wannan wa aka ce shi ne wancan ho shi ne wancan ho shi ne ana son kafirai su yadda da Allah shi ɗaya ne da su ake magana shi yasa suna jin yaran su kuma da suka ji yaran suka ce duk dai mu kyale ɗari ko da sittin mu dawo mu shi ɗai subhanallah na'am فالعارفون المقربون عارفي waɗanda ke kusa da Allah la ya Allahu an qulubihim lahzatan Allah bai ba kowa gabanin su ko da harara ko me yake nakaruna hu daiman suna tuna Allah don ba su manta da shi ba irin da shehu yace tadakkartu la anni nasitu muhammadin na tuna annabi muhammadu ba wai mantawa ba nayi na tuna a wani labari sai in ba ku sai in ce maku na ko tuna annabi muhammadu to su arifai ba su taɓa mantawa da Allah ba fa idza qila da an ce ma muqarrab huwa yakfihim zalika ya isa min dhikrillah ba sai ka ce mai Allah la yanzuruna su ba su kallo ila annahu damirun su ba ruwansu da da wannan damiri wai huwa damiri ne balle a ce damiri na sha'ani huwa bal da an fada sun san huwa huwa huwa shi Allah huwa huwa shi afuwa huwa shi Allah huwa shi ne huwa fai da ƙila da an ce nam hatta ta ji da ba a zahun za ka samu wani cikin arifai ya zukuru yana zikiri bai ce la ilaha illallah zukarin ruhana yana maimaita waya kula ta zai na hu hu hu hu kawai ya noce amma a zo ana huwallahu ahad abu ya yawa balle a kawo ana nafi isbati la ilaha kaga an ga wani ilahu har ga ka mai korewa sannan ka ce illallahu kaga da saura shi yasa su ya hallutiya yake suna tsakiya sai suna Allah Allah Allah sha zikirin juma'a ya kalli tuya Allah kaga shi da sauransu in sun kure kawai kawai za su dinga hu hu kawai sun tabi la yanzuruna lam wa ba'dhum wani su ya kulu shi ko ce aka innahu huwal ismul azam yan tarbiya kenan wani in ya jebe da ismul azam wasu sun ce wai huwa in ji shehu ya ce wasu da suka je shi huwa kuma sun yi bala'in kuma sun samu nasu rabo mai yawa kuma lallai ko da ba shin bane yanzu amma su sun yi tsayin su kuma Allah ya masa jalli sun gano huwa sun ce shine ismul lahi azam maqamul muqarrab to dai shine maqamin muqarrabun alhamdulillah lokaci yayi فاتحة صلاة الفاتحة الحمد لله رب العالمين Thank you.